مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاجه إلى يوم الدين هكذا الميلاد العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن ذا أتاشي تفسيرة الأنام
وقال عليه خمسين شاكينا بسم الله وسن نبيكم وقال عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام يتي لا تجالس العلماء kaf ku ce za ku haɗa zama da malamai إلا إذا دعوا sai fa idan sun yi kiran ku من خمس daga tadodi guda biyar إلى خمس zuwa su tadodin guda biyar ma'ana zama da malamai bai da amfani sai fa idan za su raba ka da wasu ɗabi'u munana guda biyar to sannan ne zaman da su yake da ma'ana sannan ne yake da amfani
من الشرك na farko daga kokonto إلى اليقين zuwa su kankancewa abinda duk kuke kokonto za su mai da ku ku sakankance abinda ba ku tabbatar ba za su mai da ku ga matsayin kun tabbatar ومن الكبر kuma daga girman kai إلى التوابع zuwa kaskan da kai malamin da shi kansa girman kai yake to inda ka zauna da shi me zai kara ma ba girman kan ba shi yasa wannan bai dace ka zauna da shi ba ai wanda za ka zauna da shi ya koya ma kaskan da kai shine abokin zaman
ومن العداوة wanda za su cire ku daga gaba إلى zuwa النسيان nasiha a maimakon ku yi gaba da mutane ku koma nasiha kuke musu amma mutum ya yi ba daidai ba nasiha za a yi masa ya- za a yi ya bari
ومن الرياء su fidda ku kuma daga riya yi da duban wani Allah إلى الإجلال zuwa tsihilasi tsarkakewa da abin da za a yi a duba Allah
ومن su الرغبة fidda ku kuma daga kwaɗayi إلى الزهود zuwa tsantsani malamin da zai koya ma kwaɗayin duniya ne amfanin zama da shi amfanin zama da malami ya koya ma tsantsani
ووصى النبي صلى annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga dan أبي aminsa sai da ali dan abi dalib رضي الله عنه Allah ya kare yadda a gare shi فقال yace يا علي kai ali إيقظ التوحيد ka kadaita ka kiyaye kadaita Allah فإنه رأس ما يشرك shi kadaita Allah shine kan gaba a dukiyata shine jari na jari na babba shine kadaita Allah jarin musulmi gaba ɗaya babba shine yadda da cewa Allah makadaici ne ولزم الأمل kalzinci kyakkyawawan ayyuka فإنه wannan يرضي in kyawawan ayyuka shine sana'ata وأقم ka الصلاة tsaye da sallah فإنها ita ce sanyin idanuna واذكر واذكر الرب ka ambaci ubangiji فإنه بصيرة فؤادي shine basirar zuciyata واستعمل العلم kai amfani da ilimi a duk abin da za ka yi فإنه shine ميراث gado na babba shine babban abin da na gadar kuma قال أبو كبشة abu kamshat al-ansari yace ضرب لنا رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana misali فقال yace مثل الدنيا ita duniya in za a kwatanta ta مثل أربعة a iya kwatanta ta da mutane hudu رجل آتاه الله علما na farko akwai mutumin da yake Allah ya bashi ilimi وآتاه مالا kuma ya hore masa dukiya فهو يعمل shi بإلمه yana aiki da iliminsa a dukiyarsa ورجل na biyu mutum ne da Allah ya bashi ilimi ولم يؤتي مالا amma kuma bai bashi dukiya ba فيقول shi له wannan zai ringa cewa لو أن الله آتاني مثل da a ce ما Allah ya bani أوتيت مالا dukiya irin dukiyar da aka baiwa wane لفعلت فيه مثل da ni ma ما na yi a فعلت cikin فلان.
dukiyar tawa irin yadda wane yake a dukiyar tasa فهما في الأجر سواء to da shi wanda Allah ya ba dukiyar yake aiwatar da dukiyar a cikin bin Allah da wanda Allah bai bashi dukiyar ba amma yake da niyyar cewa idan da zai samu dukiyar zai aiwatar da ita ne a cikin bin Allah to ladan su daya shi ورجل, yasa niyya ta mummuni tana sa ya samu ladan aiki ko da bai aikin ba
ورجل آتاه الله مالا na uku mutum ne da Allah ya bashi dukiya ولم يؤتي amma bai مالا bashi ilimi ba فهو يمنعه من الحق shi yasa yana hana dukiyar tasa daga abin da ya dace baya abin da ya dace da dukiyar tasa وينفقه في البائل yana kashe dukiyar a cikin banna ورجل لم يؤتي الله علما wala yutihi malan yutihi malan.
na hudu shine mutumin da Allah bai bashi ilimin ba bai kuma bashi dukiyar ba فيقول sai ya ce لو أن الله yana آتاني cewa da Allah ya مثل ما bashi أوتي irin فلان yadda aka ba wani wanda aka bashi dukiyar ba ilimin yake banna da dukiyarsa لفعلت فيه مثل ما يفعل da shi فلان.
ma wai yadda wannan yake aikatawa a dukiyar haka zai aikata fahu ma fil wizri Sawa- da sawa'un.
wanda ya banna da dukiyar tasa da kuma wanda niyyarsa inda zai samu dukiyar ya irin wannan bannar to tafiyar su daya zunubin su iri daya ne Kala kuma yi kuma ibn ziyadin yace akaza ali ibn abi talib radiyallahu anhu bi yadi sai dina ali dan abi dalib ya rike hannuna ya kama hannuna fa akarajani ila la dubana ya fidda ni zuwa inda ake binne matattu makabarta falamma al sahara yayin da ya shiga jeje talafasa su'ada sai wani dogon numfashi thumma qala sannan ya ce ya kuma ya kuma yi lamna ziyari inna hadhihi al quluba ka kulu wannan zukatan wa'annan zukatan awiyatun a burgami ne kamar jakunkuna ne fa kayruha aw a ha wadda ta fita ita ce wadda ta fi kiyaye alheri zuciyar da ta fi kowace ita ce zuciyar da yake ta fi kowace kiyaye alheri fa fazma aqulu sai da laka Ali yake cewa da kuma yi ka kiyaye abin da zan faɗa min annasu salasi mutane sun kasu gida uku alimun rabbani da wanda yake malami kuma na Allah malami na Allah wa muta'allimun ala sabili da kuma wanda najati shi koyo yake to shi ma dai yana kan tafarkin tsira
wa majnun sai kuma wawaye shashashai atba'u kulli naqin masu bin duk mai kira duk wanda ya kira ma bin sa za su ba sa iya ganewa tsakanin mai kira ga gaskiya da mai kira ba ga- ba ga gaskiya ba yamiluna suna ma karkata tare da duk mai daga murya lam yastabiqu bi nuri ba sa saka ba da hasken ilimi wa lam yarja'u ba su ila sake ba rukunin zuwa shi wasittin.
shike amintacce ya kuma yi kai kumailu al'ilmu kai ilimi ya fi daga dukiya al'ilmu ya rusuka ilimi shi ke gadin ka wa anta tarusul mal amma kai ne kake gadin dukiya wal malu tanqusu nafaqatu dukiya ana kashewa na raguwa dukiya ana kashe ta tana raguwa wal ilmu yazid shi ko ilimi karuwa yake ana kashe shi wasani ulama'i a aikin dukiya yazulu bi yana kaucewa da zarar dukiyar ta kauce ya kuma yi kai kumailu ma'arifatil ilmi sanin ilimi zainun yuzalu ado ne da ake au- a, ado ne da ake audo da shi ake kawa da shi yaftasibu bihi insan da a tafiya ya ce mutum yana tsororin biyayya ga Allah da sababin ilimi a rayuwarsa da kuma labari kyakkyawa bayan ya mutu bayan ya mutu ma sai a ringa ba da labarinsa labari kyakkyawa wal ilmu hakimu ilimi shi ke hukunci wal malu ma ita ko dukiya hukunci ake a kanta wa an umara min- an kama daga Umar ibn al-Hattabi Allah ya ƙara yadda a gare shi inna rajula cewa mutum yakan fita daga gidansa wa alayhi min az-zunub alhali yana ɗauke da laifuffuka mislu jabal kiyamat kamar irin dutsen tihama duwatsun tihama fa iza sami'a al-ilm amma da ya ji tsoron da ya ji ilimi wa kafa ya nuna tsoro ga Allah saboda ilimin da ya ji wastarja'a ala zunubi yana dama bisa laifukan sai ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un akan laifukan sa sarafa ila sai ya koma gida wa laysa alhali ba wani laifi a kansa wa la tufariqu majalisal ulama sai da na umar yake cewa ba ku ba rabuwa da mazaunan malamai fa inna allaha lam yakul turbata Allah bai halicci wata turba ba a duniyan nan akrama min wadda ta fi girma daga mazaunin malamai an ibn abbas an kawo daga Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su kuyyar sulaiman ya ce an baiwa annabi Sulaiman ɗan annabi Dawuda ala nabi na wa alaihi salatu wassalam tsakanin sarauta da dukiya ko kuma ilimi ya haɗa sarautar da ilimi me yake so ya- ya haɗa da sarautarsa ina so ya haɗa ilimi ne ko dukiya faktara ilma sai ya zaɓi ilimi ya ce shi ya gwammace ya haɗa sarautar tasa da ilimi fawu iyal ilma wal mulk aka ba shi ma'a.
ilimin da sarautar gaba ɗaya wa sulaiman annabi Sulaiman lam yahtaj ila bai bukata ba zuwa hudu-hudu tsuntsu ɗan ƙarami illa sai ko don ilimin hudu-hudu limawu Sab- saboda abin da aka ruwaito daga nafi ibn al-azraqi kila libni abbas an ce da abdullahi abbas ai faktara sulaiman huda wato a wato limaruya dan abin da aka ruwaito anna nafi ibn al-azraqi gyara ne a wajen cewa nafi ibn al-azraqi qala ibn abbas ya ce da abdullahi ibn abbas kai fa ta sulaiman hudhuda li talabil ma'i me yasa annabi sulaiman ya zabi hudhudu dan neman ruwa qala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce anna al-arba lahu domin ƙasa gashi kamar ka- ka- wato kamar kaskon karo ne kamar mudubi ne yara ba ina min zalika yana ganin cikin ta daga samanta fa qala nafi'u a zafi ya ce فكيف بأوقات الفك to ai ka ce tsuntsa tsuntsunan hudu hudu yana ganin cikin ƙasa ma amma gashi ana sa tarko a kama shi to ya ake yake kasa gane tarkon
يقد له بأسبع من تراب ake rufe masa tarkon da yatsa ɗaya abinda bai fi tsawon yatsa ɗaya ba na turbaya فلا يروا amma ya kasa ganin tarkon بل يقوا فيه sai ya fada a tarkon tarkon ya kama shi فقال ابن sai عباس abdan abbasin ya ce إذا جاء القدر amiyal basaru idan abin da Allah ya kaddara ya zo idanu sai su makanci duk irin yadda abu yake da sani in kaddara ta zo sai kuma sanin ya- ya zama bi aiki a wajen ba dole abin da Allah ya kaddara sai Allah ya zartar قال أبو سعيد الخدري abu sa'id al-hudari yace تقسم الجنة على عشرة الآلاف جزء ana raba aljanna ala ashirati alafi juz'i yanki yanki har dubu goma
تسعة تسعة آلاف dubu tara a ciki da وتسعمائة ɗari tara da tis'in da tara وتسعون da tis'in da tara min ha daga gare ta للذين أقلوا ta tabbata ga wanda suka fahimci umarnin Allah daga Allah wanda Allah ya umarce su suka gane umarnin fakana haza sawabahum La- labarin kana din ko wannan sai zama shine ladan su
على قدر ما قسم الله له yanda Allah ya raba musu daga hankula يقتسمون gwargwadon haka ne za su raba masaukai a cikin aljanna وجزء bangare ɗaya ga mummune wanda suke raunana a bayan Allah wanda ba su da komai managarta.
وقال ابن عباس Ablan Abbasin Allah ƙare da a gare su ya ce da ɗansa, يا بني Ya ɗana, عليك بالأدب ka kula da yin ladabi.
فإنه دليل على المروءة Ladabi dalili ne bisa mutunci, وأنيس في الواشة mai ɗeba haso ne a wajen kewa, وسيب في الغربة aboki ne a halin baƙunci.
وقرين في العبد Abokin zama ne in ana gida, abokin zama ne a gida.
وصدر في المجلس shugaba ne a mazauni ووسيلة عند الكباء الوسائل shi ilimi yana zamowa tsa ko ladabi yana zamowa tsanantuwa wakacin da duk tsanantuwa ma ta ƙare wakacin da ba sauran wata tsanantuwa to ilimi tsan ah, ko ha- ladabi babban tsanantuwa ne وجنا عند wadata ce inda ba kome ورفقة للجسيس a ɗaukaka ce ga wanda yake ba koman kome ba وكمال للشريك ɗaukaka cika ce ga wanda yake maɗaukaki وجلالة لل- girma ne ga wanda yake sarki to alhamdulillah sai kashi an hasan al-basri sariru qalamil ulama'i to alhamdulillah Allahumma salli ala